بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الكلب أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين نعم
وممن يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم
الله أكبر
to ci gaba ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake kawa da hujjoji da dalilai waɗanda suke tabbatarwa shi kaɗai ne a cikin waɗannan ayoyi za mu ga inda munafukai su kuma suke yin izgili za su saurari wato wani nau'i ne kuma na kafirai akwai kafirai kawai su su ɓoye ba amma akwai munafukai a zahiri kamar musulmi amma a ɓoye kafirai ne akwai su a koyaushe a kowane zamani amma duk wuta su ɗaya ce wa'adallahu munafiki na wal munafikati wal kuffara kagan su da munafiki namiji da munafika mace da kafiri me aka tanadar musu nara jahannama to kaga wato wutar su ɗaya ce khalidi na fiha kuma su dawama a ciki hiya hasbuhum wa la'anahumullah kuma sannan Allah ya tsine musu har yanzu kuma bayan wannan fa walhum azabun muqim kuma akwai azaba kuma ta dindindin saboda azabar su iri ɗaya ce to wa'annan ayoyi sun fallasa irin waɗannan sun bayyana irin halayensu irin wannan kafiran ɓoyayyu da kuma inda aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam tunda dai ya gabatar da saƙon da aka aike shi bai ɓoye komai ba kuma sun fahimta sai dai kawai sun ƙi su ɗauka ne to shi ya ci gaba da abin da yake kai kawai ci gaba da ayyuka na addini ya kokari ya tabbata akan abin da yake ya ƙara da kuma yin istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam an gafar an gafarta masa zulumansa na gaba da baya amma an ce ne ya istighfari saboda ya koya wa mabiyansa saboda ai koyi da shi ko kuma istighfarin da ake cewa yayi saboda aikata abin da ya fi da ake ta kilafa a wula abubuwa ne guda biyu dukkaninsu Allah ya yi umarni da su amma kuma ɗaya ya fi ɗaya muhimmanci to sai ya yi wanda ya kasance ba mai muhimmancin sosai ba to wannan shi ma a matsayinsa na annabi sai ga kamar zunubi ya yi to sai ce nemi gafarar irin wannan kawai sai dai wannan irin wannan kawai afallahu alima azinta lahum ko shi din ma kafin Allah ta'ala ya zargi sai ya ce ai an yafe maka an kira shi da wani lakabi wanda yake na girmamawa ne afallahu alima azinta lahum munafukai din fa sun zo in za a tafi yaƙi sai wannan ya zo ya ce ayi wallahi ina da uzuri kaza wannan ya ce ina da uzuri kaza dabbobi na ne gida na ne wane ne shi ai shi kenan shi kenan shi kenan bayan fa shi annabi sallallahu ya sani ƙarya suke wallahi ya shahadu innahum lakazibun ƙarya suke amma sai fa su ce sai Allah ce ai ka sani lima azin talaf me yasa kai musu izini to sai dai irin wannan ne za a ɗauka kamar ko zunubi ne to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya zunubi ma'asumi ne annabawa ma ma'asumai ne to kuma inda Allah ta'ala ya nuna girman mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam tunda har ya umarce shi yayi musu ya nema musu gafara abinda waɗannan ayoyi suke bayani kenan amma kafin mu shiga da fassara su abin za mu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda wannan babban rashi da muka tashi da shi a yau dan ce yau na jin alhamis ko goma ga wata na mayu ko je ne aka ce da safe ne bayan an yi sallar asuba eh kafe hudu na asuba a kai mu waya
to to a lissafin turawa yau ne amma a lissafin muhammadiyya ya ce jiya ne misali amma dai muna raja'in cewa duk da yake ne in an ce ko daren juma'a ko alhamis ko juma'a dai mu ni ya mutu a wannan sai a yi mara kyakkyawan zato a ciki bare wanda yake kan tafarki na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai zama hudu kenan ko ku uku ga watan abin nan ko nan ce litin talata laraba uku alhamis shine hudu ko ga watan ramadan to Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan albarka ta wannan wata mai alfarma ta shafe shi da sharif sheikh rabi usman baba Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa hidimar da yawa addinin musulunci hidimar da yawa tasawufi hidimar da yawa ɗariƙa hususan ɗariƙar tijjaniya hidimar da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama a waƙe hanyoyin da ya bi na jan hankalin mutane su so annabi sallallahu alaihi wasallama ba a san miliyoyin mutanen da da ba su san annabi sallallahu alaihi wasallama amma ta kansa suka san shi ba a san yawan miliyoyin waɗanda da ba sa san annabin sallallahu alaihi wasallama amma suka rabauta a dalilinsa suka san shi kuma kamar yadda aka sani malami ne kuma gashi sha'iri ne mawaƙi yana tare da sha'iran manzon sallallahu alaihi wasallama irin su abdullahi bin rawaha irin su hassan bin sabit irin su tumaris wato kansa'u irinsu irinsu mawaka na annabi sallallahu alaihi wasallama yana tare da su saboda haka kuma bayan wannan malami ne mai karantarwa mai koyarwa shehi ne a ɗariƙa ta tijjaniya mai tarbiyyantarwa kuma ga shi irin yadda ya shahara irin yadda ya yada a dalilinsa waɗanda suka koyi waka ta yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba san iyakacinsu ba waɗanda kuma ya nishaɗantar a wajen san annabi sallallahu alaihi suna da yawa Allah ta'ala ya ba shi murya kuma yana sarrafa ta irin yadda Allah ya hore masa Allah ya sa duk waɗannan ayyuka nasa da kuma ayyukan waɗanda suka yi saboda shi saboda koyi da shi saboda tasirinsa saboda shiryarwarsa Allah ya tattara waɗannan gaba ɗaya ya sa a mizaninsa saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man dalla alkhairi ka fa'il wanda ya nuni zuwa ga alheri to duk wanda ya yi aiki da shi shi ma Allah ta'ala zai ba shi lada kwatan kucin yadda ya ba shi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wanda ya farar da wani tafarki ya sunanta wani tafarki wanda da ba shi amma sai ya sunanta shi kasance kyakkyawa ne waɗansu suka zo suka yi aiki da shi to ladan wannan kago shi da ya yi da kuma ladan duk wanda ya zo ya yi aiki da wannan to duka za a sa a mizaninsa ba tare da su an tawaye nasu ba ba tare da shi an tawaye nasu ba bil- biduni an yun ƙasa min a ujurihim shay'a haka ma wanda ya farar da wani abu wanda yake yake mummuna to saboda haka babu shakka duniya ta yi da shi kwarai da gaske za a daɗe ce ba a manta da shi ba ya kamata mu mutane su yi ƙoƙarin aikata alkhairi irin yadda za a rika tunawa da su bayan sun yi wafati yan jarida za ga suna tambayar mutum tun da ransa me kake so a rika tunawa da kai bayan ka mutu shi da kansa ya faɗa to haka abin yake ba sai an tambaye kai kai tunanin me ya kamata ka bari wanda za a rika tunawa da kai lallai kai kokarin tanadar wani abin kirki wanda da an tuna ka za a tuno wannan abu ko da an ga irin wannan abin kirkin za a tuno ka kuma idan an dubi yadda mutuwa take shi wa'azin mutuwa a aikace yake ba wai gaya ma za a yi ba kai za ka gani da kanka kai za ka ji da kanka saboda mai saboda abu ne wanda ya kasance a aikace saboda kafa bil mauti wa'iza Eh, mai wa'azi ya isa a ce mutuwa ta fi kowane mai wa'azi wa'azi don ku ita nata wa'azin a aikace take ana ta labarin mutuwa ita ku to sai dai ka ganta da idanka me ya kamata mi kar mu saki ya zama a kodayaushe muna shiri kodayaushe kana shiri mace-macen da ake yi na yanzu sun isa duk mai hankali ya zama koyaushe a shirye kawai koyaushe kuma mahaifiyar ya sai di ana awwalu majida katsahan kawai ta game da ajinin Allah ta'ala ya gafarta musu ga baki daya in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani idan an ce mutum arba'in suka sallaci mutum dan aljanna ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ina wanda za a ce dubunnai suka sallace shi idan ka cire a ce waɗannan manyan mutane ko a ce wancan gwamna ne ko a ce wancan sarki ne ko a ce wancan wani buloniya ne sun ka ɗebe su to mutanen da suka halarci sallar sun fi wanda suka halarci kowane ne a ran garin wato yawa kuma kawai fa gai mutum gani zai a waya kawai ba wanda aka tashi aka je a gaya musu a gidan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa cewa mu za mu sallace shi to Allah subhanahu ta'ala ya ƙara masa rahama an ce idan sahu uku suka sallaci mutum dan aljanna ne ko da mutane tara ne uku uku uku suka sallaci ya shi kenan idan mutum hudu suka yabi mutum dan aljanna ne akwai mutanen idan suka a cikinsu waɗanda suka sallata akwai irinsu a ciki shi kenan wannan mutum dan aljanna shi Allah subhanahu wata'ala aljanna ta wato nema yake amma mutane kuma suna gudu wata kila ki ta mutu aka kira limamin garin babban limami ne a cikin waliye da ake labarin su a da in an karanta zaka ji ka san shi madakal ne ya kawo shi aka zuwa kace ya zo ya sallace wancan ta ce wancan kilakin banza kilakin wasu yaki kenan sai aka zo wani haka wagairin aka zo aka sallashe wani tela kamar mamala abdullahi tela ne ya ya dauko tamashin wani makamar ko shehi ko malam mamuda ya ba shi dinki yin dinkin sallan nan ya zo za a yi sallah yana makale da shi aka faɗasa aka sallace shi aka sallace ta da shi sai aka sanar da wannan waliyin ko ka ko ka so an gafarta mata saboda wane tela ya taho da rigar wane saliki da da ya ba shi inki ya rizki jana'izar a saboda wannan rigar da take hannun tela saboda an gafata mata da abubuwan da za su sa mutum ya samu sanadiyar gafarar Allah abubuwa ne ƙanana kana rena su Allah su kake kai ma wani abin da zai gafarta maka ba ka sani ba akwai mutanen da Allah subhanahu wataala yake jin kunya cewa ya yi wa waɗanda suka sallace su azaba shi ma nan rabi babu yana usman babu yana ci in ku ba ci to waye irin waɗannan salihai in ka je kalaka jana'izar su Allah ya gafarta maka saboda Allah ta'ala yana jin kunya a ce ka zo ka sallaci salihi Allah ta'ala shi kuma bai gafarta maka ba ya barka ka koma da zunubi ba zai yiwu ba wani ma in ka raka jana'iza ta kasar da zaka ɗiba kai ka zuba wannan ce dalilin samun gafarar ka ba sallar ka ba ba azumin ka ba karatun qur'anin ka ba saboda ka mi kokari mu yawaita ayyukan alkhairi mu rage kiwa wannan lokaci lokaci ne wanda idan an raba ka da abubuwa na duniya in an ce za a raba ka da jin daɗi an ce za a raba ka da kwanciyar hankali to kai kuma kar kai yadda ya kasance ka bar Allah ka zama koda shi kai kuma kana tare da Allah sai ka ga kafi duk wanda ya samu kowace irin riba a halin yanzu wato samun jin daɗi da farin ciki ko daga Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu to a waɗannan ayoyi da aka karanta wa minhum man yasmi ilai daga cikin su su munafikai kenan akwai man yasmi ilai ko wanda zai saurare ka a hudu ba idan annabi sallallahu alaihi wasallama yana hudu ba ranar juma'a suna halarta ko yana wani jawabi duk za su zo su halarta abdullahi bin ubay bin kawo wannan ba ma har kirari ma yake annabi ba shugaban munafikan gaba ki daya in ka dubi a suratul munafiki suna kawo sharhin sa za ka cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi zai yi hudu ba yadda marokin shatan nan yake wa shata to haka fa yake wa annabi ku gashi ya tsaya ku saurari wanda Allah ya fito ku saurari wanda ya fi ɗaukaka ku saurari wanda ba wanda ya fi shi gaskiya ku saurari duk ita wannan kirari as-sadiqul musadi ya tashi zai jawabi a saurari shi duk sai ya gama wannan sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da kamar da yadda sai wannan marukin ya kare kirari sannan shata shi kuma ci gaba da bayani haka suke amma fa duk ƙarya faiki ba shi ne fa shugaban munafikan gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallama da ya mutu ya aiko iman sallah annabi ya tashi ina jin ya ma roƙi annabi wai ya ba shi tagwarsa a saman sabu annabi ya bayar aka saka masa annabi ya sallace shi amma daga nan Allah ta'ala ya aiko cewa wala tusalli ala ahadin minhuma ala ahadin mata abadan wala taqum ala qabri kar kai sallah ga kowane ɗaya daga cikin irin waɗannan kuma kar ka je ka ce zaka tsaya a kabarinsa zaka yi masa addu'a innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum fasiqun kafirai ne kana ganin su suna zuwa su ne ma kirari kana ganin suna zuwa suna sauraron kudu ba ana sallah da su kafirai ne wa matuwan kuma har suka mutu ba su tuba ba sun mutu suna kafirai wala ta ujib ga kauluhu irin wannan maganar da suke ta zuga ka kar wannan wato wai abin nan ko ya birge ka ko ya rude ka hakanan wala amwal dukiyarsu wala tujib amwalu wa auladu dukiyarsu da 'ya'yansu inna ma yuridu lahu an yu'adhibahum biha fid dunya wata zaga an kudin wahun kafiruna kafirai ne Allah yana nufin dama su rayu a haka da wannan alfaharin nasu amma kuma su mutu suna kafirai a sa su a cikin wutar jahannama to yin sai idan kana yin hudu ba sai su saurare ka mumin man ya sami ilai hatta za ka rajo min indika sai idan kuma sun fito an tayi daga hudu ba an fito waje kuma qalul ladina utul ilm sai su ce da masu ilimi daga cikin sahabbai irin su ibnu abbas ibnu mas'ud ma za qala ani wai da Allah wai mutumin nan hadazu me ya faɗa ni hadazu to mu duk hankalin yana wani ba mu saurara ba mu ji wanda ko me manufar ko me yake ni saboda da izgili kawai suna kai daba Allah ala kulbi wa'annan su ne wa'anda Allah ta'ala ya yilki a zuciyarsu shine da hana su su yi imani innal ladhi kafaru sawa'un alayhim a anzartum am lam tunzir sune wa'annan am lam tunzir a am lam tunzir kataba la ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun azim sune ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين akwai da cikin mutane wanda za ka yi sun ce mumin imani da Allah wa ma hum mu'minin amma ba Allah ya san cewa ba mu'mine bane yukadi'una Allah wallazina amanu suna yaudarar Allah da waɗanda suke imani su dauka a cikin su suke amma ya kadi ila illa anfusan wa ma yash'uru amma kan su suke yaudara suke yaudara wattaba'u ahawa'ahu suka bi son zuciyarsu na munafici wallazina amanu wa minhum man yastami'u ilayk hatta idza kharaju min indika أو الذين آمنوا أو الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبالى على قلوبهم وسمعهم ولكن قفل على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين آمنوا آمنوا هتدوا والذين هتدوا با آمنوا أتي والذين هتدوا وإن دسكي إيماني مؤمنين كنا وإن دسكي إيماني زادهم هدى sai Allah ya ƙara musu dacewa a aiki na alheri sai ya ƙara musu shirya in kana imani sai kuma Allah ya ƙara maka wani ƙarfin imani atahum taqawahum kuma sai Allah ya taba su ya ta hore musu abubuwan da za su rika yi tsoron Allah sai yana karuwa suna ƙara samun lada suna ƙara samun daraja wajen Allah subhanahu wataala kenan wato imani yana karuwa yana raguwa shi ma wannan wani debate ne tsakanin malamai ko shi imani yana karuwa tun da abu ne kawai ba wani abu ne daya biyu uku za kirga ga ɗaya ne kawai zai karu zai ragu to shine masu wannan ra'ayi zai kawo irin wannan aya wallazi na hata da zadahum hudan wa atahum taqwa akwai irin wayannan ayoyi kamar yadda yake surar da muka karanta wayansu ayoyi da muka karanto yanzu na surati yunus ba yunus bane tauba to hal yanzuruna illa sa ai da munafukan da kafiran na maka da duk wani kai ba abin da yake jira illa sa'a sai tashin alkiyama kawai duk wani abu da za a yi musu na bayanin Allah da manzansa da sakamako idan an yi biyayya gare su na aljanna da sakamako idan an saba musu na wuta da an yi bayani sun ƙi to sai su saurara tunda su ba wata azaba ce za ta zo ta halakan na bawon da suka gabata ba su a ranar tashin kiyama ne za a yi musu azaba ko da yake an musu azaba a gurare iri-iri an yi musu azaba a yakin badar an yi musu azaba a yaƙoƙi iri-iri waɗanda suka gabata a inda musulmi suka yi galaba da su duk wani wanda yake ji shi wani ne yake ganin cewa ya gagara duk da baki ɗayansu annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniyar ba sai da ya zama babu ko ɗaya Allah ta'ala duk ya halaka su gaba ɗaya faƙar ja ashira tsuha to sai cewa fa tashin alƙiyamar lalle lalle za a yi shi kuma komai yakan zo ne da sharar fage da wa'yansu alamu idan an ce za a yi ruwa za a ga girgije za a ga eh, iska ko za a ga
na wanda duk daren juma'a na ƙarshen kowane wata da ke wannan zama a maka amma su ba kamar yan majalisa ne yanzu bane na duniya wanda rayu wa'in da aka zaɓa su ke wannan zama sun kasa wa'in da suka yi shi yana cin ɗan majalisa ne mai ko kamun da kai za ka yi da wasu kasa ke da koyi kai in ka san san abin da ka za ka gane wannan mai rai wannan mara rai in ka ga mai inuwa to mai rai na ga mutum a zaune ba ta iri to wannan ya amma ban ga shi a mutum haka za ta tafiya haka rayuwa za ta yi ta tafiya haka rayuwa har sai wata shekara wacce za a zo a yi wajen zama domin yadda ke gani a majalisa ana baran-baran har ana doke da su su ma haka akan yi baran-baran wannan ce a gari kaza nan da ake za a yi ba gari ai ba nan ne ba a yi a gari wani ce a za ka gani ba ai an yi ruwa an kuma sun samu amfani su da ta domin mu ne wanda ya fitar da ba akwai sa wanda bai kama shi mu ba wanda ne wani ke abin to gaba ɗaya ba da nan da ke kama sa a ayi a can ba cikin mu'min wa za a yi don abin yana yi ko ko gaba ɗaya a yi wani a yi tashi a kiyama da shi a wayi ne an yi shawara a yi tashi kiyama yan majalisar Allah sun yanke shawara da shi ne ko a waye ne sun da abubuwan da suke faruwa da su ba a wannan su ne dalilai na kiro dalilai na ba haka za a yi ta tafiya har sai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga ya dace ya tashin alkiyama sannan kai shi yasa bai gaya kowa ba zai iya shafi kun da yanku za ma ya shafi wani tafi da yawa ce za a yi yawa kuma a zo a ce an fa saboda akwai rubuci na fata a ƙarshen so ta ba yanku za ma ya shafi wani tafi da kuma yakan shafe abin da da ya ce zai yi ko ya ce ba zai yi ba ya tabbatar da shi to wanda tafi mun yi ta hannu ne ko shi sauran malaki ko sauran yin gaba daya kafin ne ka a hannu me wannan ya shafe na wajen wajen bashi wannan shi ne abin da ya sa لا يمكن توصية ولا إلى آخره إذا أنت لو براك تمنا رجل وصية يكون ذاك تكون ثم أعيد التنين على ذلك كيف أعيد mai tsaye da sayarwa kami ma kuɗi zai karɓa kuɗi ba ya bayyana kashe-kashe da rabar da ake yi bangare-bangare da ake yi المسؤول ولا إسرائيلينا إنه يعلم من زمن الآن من لا تجد إلا أن يبدأ نمبر ولا تجد إلا بابك فقد جاء شباب وما شباب
yau ne ke haɗe maka ina yi kake yi su fari kuma ka kasa a rana fiye da kuma sauki ce a rana idan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin istighfar sau ɗari a rana to Allah ya yi inda Allah ne hankali in ya yi ana yin istighfar zai yi wata a cikin ingantaccen hadisi cikin na abu da cikin da yana cewa عليكم بلا إله إلا الله لا أوليكم لا إله ويوم لا إله إلا الله ويوم كتبت بالفارق فأكثروا منهما ويوم كتبت ويوم لا إله إن إبليس شيء إبليس يأتي na halartar da su da zuci to ko kuma ku kewaye cikin kimani da ke kuma yake kuma ai kuma sun halakar da yake da su ba ni kuma da ba da wani shi ni sai da halakar da su da sauran saboda haka ba biyan da za a ba kan da za a yi mutum yana kirki ba yana hailata yana hailata amma abin da ke hana kasa da ne da shi kuma kana yin wasu abubuwa da sun zuci ko da addini ko a addinance ne da na kuma cewa ba a yi saboda Allah sai don wani abu ko sai don dukiya ko sai don saboda kuɗi ko don saboda wani tsari ko don saboda wani ko don saboda wasu za ka yi da da kuɗi da dan ya ce sun halakar da ni da zunubi sun halakar da ni da su hali da haila da ni kuma halakar da ni sun halakar da ni da kake hali da za ki da ni da ba ni kuma zan halakar da su da zan nan akwai na kuce da kake da bai akwai da wani
ƙara lafiya
kuma da akwai misalai da ke faɗa da hannun sanarwa na farko shi da shakwai da shakwai da ƙara da biyu da malam ashirin a yi shi da wanda a cikin da na fara ganin sa bayan gidan sa'in kan abokina sa'in daura sani daura a taɓa sani sani daura a bayan in ka samu ce gidansa na matsayin mungu da ya shiga arewa inda sai karsa sai kai kara da wani wani hanyoyi da ake mawuni nan na fara gani ya tashi da yi ɗan jawabi da kuma kawo ya kuma ta ta kawo sebelum kita berdoa. Tapi jadi kita buat satu itu punya Allah. Kita hidup kanan depan dari kita. Kanan depan. Maka kita dapat hidup dengan ini dia kerja. Saya akan cici. Ini depan dari kita semua ini. Ini tidak. Lalu
Alhamdulillah.